الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da dawowa don ci gaba da karatu na aƙida a cikin wannan littafin na al'aƙida sunansa dama al'aƙida littafai ne series guda uku mun gama na ɗaya Allah ya amsa mana ya fi mana kurakurai muna cikin na biyu mun yi darasi na ɗaya yau darasi na biyu kenan al'aqida wannan littafi ne wanda ‘yan uwanmu a ‘yan ƙasashen yankin afirka mazauna saudiya suka haɗa kai da malaman saudiya masana aƙida suka buga wa'in littafan saboda ‘yan uwansu na afirka lajinatu da'awa fi ifriqiya aljaliyat ƙarƙashin aljaliyat diaspora to a wannan littafin yanzu muna cikin nawaqidul tauhid wal iman abubuwan da suke warware tauhidi suke warware imani imanin nan ba tattalin sa ake ba yawa duk abin da ake tattalin sa baka so ya baci to yanzu muna neman muna karanta abubuwan da za su iya warware maka tauhidin su warware maka imanin kowa yana so a ce masa shi mumini ne mu baya so aikata abin da za a ce wannan ba mumini bane to mun faɗi abu mai warware imani na farko a darasin farko muka ce shine mai muka ce shine kafirci muka faɗi nau'uka na kafirci Allah ya tsare mu to yau abu na biyu shine munafurci annifaq annaqidu thani abu na biyu shine munafurci zamu je me ake nufi da munafurci nau'ukan sa nawa ne ina misali na ayyukan ayyuka na munafurci a nau'ukan munafurci din sannan mai munafurci yake haifar mana a cikin society a cikin al'ummar a garuruwanmu a unguwanninmu me yake haifar mana na fasadi da barna na ɗaya shi abin da ake nufi da annifaq munafurci shine izharul islam shine ka bayyana musuluncinka kowa ya san ka kai musulmi ne wal khair ka bayyana alkhairinka amma wa ibtanul kufri wa shar ka ɓoye kafircinka ka ɓoye sharrinka wani shine munafurci kai kana nuna kai musulmi ne amma a ɓoye a zahiri kana nuna kai musulmi ne amma a ɓoye akwai abubuwanka wanda ƙarya kake kuma kana yi kana faɗan baka san ƙarya kake a bakinka kana faɗan magana wanda mutane suna gaskata ka amma a zuciyarka ƙarya kake wani shine munafurci akwai sharri tattare da kai amma sai ka nuna kai na alkhairi ne alhali kuma ƙarya kake to kai munafuki ne ka taɓa imaninka ka taɓa tauhidinka ka taɓa aƙidarka musulunci yana so abin da ke fitowa a bakinka na alkhairi ya zama na bai yi rabin rabin abin da ke cikin zuciyarka na alkhairi ba karka yadda surutunka ya fi abin da ke zuciyarka kyau ya zama na alherin da ke zuciyarka ya fi abin da ke fitowa a bakinka duk abin da ka faɗa mai kyau ya zama da zuciyarka tana kudindina da abin da ya ninninka shi a alkhairi kada zama abin da za ka faɗa masu kyau masu sharri su ne abin ne har a mu'amalanmu fa har a sana'o'inmu har a zantuttukanmu ya zama na duk abin da muke fada da zuciya da ne kaga yanzu al'ummar nan kuma an samu matsala kana magana da mutum kai ka ɗauka nassin ƙur'ani ne maganarsa ka amince masa ka gaskata masa ashe wallahi ƙarya yake a zuciyarsa wa ala zalika ƙarƙashin haka nabbaha Allah ta'ala bi qawlihi Allah ya fadakar da mu game da munafikai yake ce mana innal munafiqina humul fasiquna lalle su munafikai sune tantiran fasikai in kana neman number 1 fasiki to munafiki shine number 1 ai al kharijuna an shar sune waɗanda suka watsar da musulunci suka fita suka fita daga shari'a suka kama wani abu na daban waja'ala Allahu al munafiqina sharran min al kafirin Allah subhanahu wataala ya sa munafikai ma suka fi kafirai sharri munafiki ya fi kafiri sharri a wajen Allah matsayinsa ta azaba ta walakanta ranar tashin kiyama na munafiki ya fi domin Allah cewa yi innal munafiki na fi darkil asfali minan nan lalle munafikai su suka fi kowa can kasan kasan kasan kasa na wuta a ranar lahira munafurci ko to shi yasa ya za ka yi ka gane munafurci ko kai munafiki ne shine dukkan abubuwan da ake yi na mu'amala da akhlaq dukkan abubuwa na ɗabi'u na gari na tsakaninka da mutane in bakinka yana faɗan saɓanin haka aikinka yana saɓawa to kai munafuki ne za ka yi magana ka ƙaryata za a yi alkawari da kai ba za ka cika ba za a yi kaza da kai amma ba gari ba haka bane ba iyalanka za ka ce musu zan yi ba za ka yi ba wannan munafurci na aiki kenan akwai munafurci na aqida kuma tsakaninka da ubangijinka nan kuma duk za mu yi bayanin su to wannan alama ce ta munafurci sahabbai saboda girman munafurci saboda girmansa har yi wa kansu jarabawa suke wai anya su ba munafukai ba ne wani sahabi a gaban manzan Allah sallallahu ana ce masa hanzala in an zo gurin manzan Allah yana musu wa'azi za su ji kaman sun koma mala'iku ya ce amma an muka je gida sai mu ga muna shewa da matanmu muna shewa da 'ya'yanmu muna cikin ƴaƴanmu muna ta walwala ya zo gudun manzan Allah ya ce anya manzan Allah anya hanzala ba munafuki bane kuwa yana faɗa wa kansa to ana so kake tuntuban kanka kai ba munafuki bane kuwa kai kana da dai kuwa annabi ya ce me ya faru ya ce in mun zo gurin ka imani sosai amma daga mun koma cikin matan mu sai mu manta da wasu abubuwan mu ta shewa da su muna abin nan annabi ya ce ai ba wannan shine rashin imani da kuma cewa munafurci ba sai ce amma fa har a gidan in ka koma gidan time to time ne haka kare zama duk zaman gidanka kullum kawai abinda kai a masallaci kana komawa gida gaba ɗaya ka manta sai shewa a cikin gida a'a ya zama a gida ma matan ka ya zama imani ake karanta musu kun zauna muraja'an qur'ani ake an zauna tina me zai zai tsirar da ku ba kawai a zo a yi ta hiran duniya ba sai annabi ya ce to amma wancan dan hiran da kuke yi sa'atan fasa'a time to time ake ba su wannan time din ba kullum ba shi yana ga hakan da yake kamar ma munafiki ne haka ake so kake binciken kanka annifaqu naw'ani shi munafurcin kashi biyu ne munafurci ya kasu kashi biyu annaw'ul awwal na farko annifaqul i'tiqadi shine munafurci na aqida aqidar ka ya zama tana da matsala wace aqida ce ake so kai ita ce aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqidan sahabbai ko baka girba ta suna ba ko baka bata suna ba kai ta neman ina aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annabi yake a tawakkali ya annabi yake a imani ya annabi yake a kaza ya annabi yake a kaza sahabban sa da suka zo ya suke na bayan su ya suke ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam ya suke imamu malik imamu shafi'i ya aqidar su to karka yadda ka zama munafiki a aqida ya ne munafurci aqida kai ta yadda ba ta so annabi ba yasa zaman lafiyanka kai ta neman meye aikin annabi ba aikin wani mutum ba ba aikin wani mutum ba ka fifita wani akan annabi dan sunansa shehi dan sunansa kaza dan an bashi sunan walittaka waliwa ne ka fifita aikinsa akan na annabi a ce maka ga na annabi ka ce kai na shehu wani kake nema ina ruwanka da wani annabi aka ce ka bi sallallahu alaihi wasallam sahabbai aka ce ka bi tabi'ai da suka so da bayansu ba a ce ka bi wani ba to shi ya ake ya yake wannan munafurci na imani ne na aqida ne wa huwa an-nifaq alladhi yadhharu sahibuhu yuzhiru sahibu sahibuhu al-islam shine imanin da mutum zai ke bayyana ma'abocinsa zai ke bayyana musuluncinsa gashi nan kana ganin sa musulunci amma yubtinul kufr amma kuma a zuciyarsa shi ba musulmi bane kawai yana addini ne da ku don kuna zaune tare yana addini ne tare da ku kawai don zai samu dan wani benefit in bai zama musulmi ba ba za a bashi wani amfani a cikin musulmai ba kawai sai shiga musuluncin kuke sallah da shi kuke komai ba ba ruwansa ba addinin ya dame shi ba ta karbi musulunci ne domin wanda zai aure ta musulmi ne in ba ta karbi musulunci ba ba zai aure ta ba shi ya karbi musulunci ne saboda mai gidansa musulmi ne yana yin musuluncin ne saboda za a tsangwame shi a anguwarsu a'a kai musulunci don Allah wa hadha an-naw'u mukhrijun min ad-din bil kulliyya wannan nau'i din yana fitar da mutum daga addini kwata kwata gaba ɗaya dama ba musulmin bane tunda zuciyarsa ba haka bane wa sahibuhu fi ad-darki al-asfali min an-nari wanda yake da irin wannan ɗabi'an zuciyarsa ne kawai ba don Allah yake addinin ba don wani maslaha na duniya don wani abu to wannan su ne suke karkashin wuta wa min al-amsalati ala zalik misali akan wannan an yakraha al-insanu ar-rasul mutun ya kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana musulunci kama ka tsani annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa me son annabi me son annabi shin maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ko bai halatta ba ba ya halatta ba ne yin maulidi ya waje ba duk wanda baya maulidin annabi ba musulmi bane amma maulidi a wajen ahlus sunna menene maulidi a wajen ahlus sunna kullun kana tana aifuwan annabi albarka ne a gare ka kullun gari ya waye fa ba wata wata ɗaya bane wata guda ɗaya shi ma a zaɓi rana biyu ba wannan ba son annabi bane wannan kiyayya ne ga annabi kiyayya ne ga annabi a ce sai sau ɗaya a wata za ka yi bikin albarkar annabi sau ɗaya a wannan ba musulunci kake ba wannan ba son annabi kake ba ahalus sunna su ne masoya annabi kullum suna cikin maulidinsa menene maulidin annabi menene murnan an Allah ya kawo mana annabi an aifo shi me murnansa shine duk abin da yake aikatawa ka aikata shine kana son sa amma ƙarya ne ka zo kana ganga kana kiɗa kana yawo kana cakuduwa da maza da mata ana yawo da adda ana cewa son annabi annabi ya hada cakuduwa ya hada cakuduwa maza da mata annabi ya hana ka toshe hanyar mutane annabi ya hana kaza annabi ya hana kaza shi sa ahlus sunnan gaskiya masu ma yadda wanda suka gamsu da maulidi gaje ga yadda suke a Kano wannan bawan Allah mai dubun isa ko mai dubun isa sunansa ko a kuna ganin sa ba mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin masallatai na ahlus sunna irin wayannan masallatan yace yana ƙara tunatarwa kuma ya zama na kullun shi ake yi kuma ba son shehi ne maulidi ba son wani a'a son annabi ne a ganka kana da tausayi kana da rahama kana da kyauta kuma ba a watan ba watan rabi rabi kadai ba fa a'a kullun ne shin maulidi kan ba son annabi ba ne to son annabi ka samu ahalu suna daga son annabi wanda ya yi rubutu da duk duniya ba a yi irinsa ba kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shekul islam ibn taimiyya shi ya gama da maulidinsa ya gaya maka wane ne annabi shi ne maulidin fa da yau da gobe da jiya da shekaran jiya da kwanciya na da tashi na da tafiya na duk a ga annabi a jikina sallallahu alaihi wasallam shi ne kana son annabi amma sai rana ɗaya rana ɗayan ma kuma 'yan iskan gari wanda ba sallah suke ba ba masallaci kake ganin su ba 'yan iskan gari fa ka je ka duba ka gani ina malamai na kirki waɗanda da ba haka ake ba Allah ya ji kan malam Muhammadu ba saukwace kun san yadda yake nasa aiko da in sai maulidi anguwa anguwa yake bi in an je anguwa mai ake yi wa'azi daga an yi sallan isha'i za a fara karanta ashifa ta imamul qadi a karanta ga yadda annabi yake cin abinci ga yadda yake shan ruwa ga yadda yake mu'amala da matansa ga yadda yake mu'amala da makwafta ga yadda annabi tausayinsa yake ga yadda aka aiko shi da wahayi ai ta karanta maka wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu don Allah in za a kafa irin wannan maulidin a ce maka yau za a yi maka tarihin annabi a gaya maka yadda annabi yake cin abinci yake shan ruwa don Allah ba za ka je ba sai ka je ka ji in ka ji aka gama wannan watan sai ka ce to ai ba yanzu ba wata ɗaya ya dace kawai za a ke yi ba a ware majalisi kamar yadda ahalus sunna muke da shi mu kullum tsawon shekara muna da majalisin mu na karantar da abin da annabi ya kawo mana shi shine maulidin kullum masallacin nan in ba dan ku ba to ni kai ina gaba asubar da ba za a yi karatu ba sannan ba tsakanin magariba to yanzu ma yanzu ba a yi ne akwai ranar da ba za mu yi karatu in ina nan ko ba na nan ana yi shi ne maulidin kuma duk abin da za a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama na tambarin mu ma in ka zo da wani abu za mu ce annabi yayi duk shi muke koyi shi yasa a ware wata watan ma a ce za a yi mu ce ba daidai bane bid'a ne saboda mai annabi bai yi ba to ai a annabin ake yi wa to shi kenan a annabin ake yi wa ai shi ba zai zo ce ya yi wa kansa ba sahabbai sun yi sai na abubakar ya yi sai na umar ya yi sai na usman ya yi sai na kaza ya yi sai ka ji an ce ai in haka ne kuma kuna yin musabaka to dama mun ce musabakan sunna ne mun taɓa fada ka zo ka ce musabaka wanda bai je bai da lada wanda ya je kuma yana da lada da mun faɗi wannan ba mu yi ba wannan hanya ne ta kwadaitarwa da shajja'awa kuma a yara kuma aka bata dokoki to a ce ka kyamaci annabi to kai munafiki ne kenan ba musulmi ba to yan uwa in kuka duba ɗabi'u da yanayinmu wallahi wasu tsanan annabi suke kai wasu munafukai ne bari ma an fito ka fito layi kana isgilancin cewa annabi kake so ka yi aski na makiya annabi ka fito layi ka ce kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kana runguman mace a taron annabi Allah ya isinsa kana rawa da mata suna kada duwawu wai a taron annabi Allah ya isan annabi don Allah an kyautata wa annabi annabi shi ne ka ɗau sifofinsa ka ɗau koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna annabi in ya saba wa wani mana in ya ga wani bai kamar ransa ya ɓaci annabi zai rarrashe shi annabi zai fahimtar da shi ba ka fahimce ne abu kaza ba ga yadda ake ga yadda yake menene damuwar kan ɗauka baka annabi baya sata annabi baya kaza to munafurci ne kake walakanta annabi sallallahu alaihi wasallam kaje karanta ash-shafa ta imam al-qadi kaga yadda ya faɗi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma tambarin sa na maulidi law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal habiba liman yuhibbu muti'u ta'sil ilaha wa anta tasqu hubbahu hada amri fil qiyas shani'u kana saba wa Allah kuma kana ce kana son Allah kana kida kana ganga kana rawa maza da mata kuma kace kana son annabi law kunta law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu in dai son ka na annabi da gaske ne to zamu ga kana bin annabin ya sallarsa ya walhansa sallallahu alaihi wa sallam komai naka gidan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam aisha kana girmama ta radiyallahu anha khadijatu ahlul baitin annabi to kace kana kyamar annabi kai ba musulmi bane ko ka kyamaci abinda annabi yazo da shi kamar sallah ko haji ko zakka kace na tsane su na biyu alama ta munafurci kake murnan musulmai sun wargaje duk inda kaskancin musulmai za ka samu labari a ce kana murna wannan kai munafuki ne za ka zai fita kai daga musulunci kamar yanzu ba maganar musulmai ba akwai mafi daraja a cikin musulmai da ya wuce malamanmu ka ga mutum ba waɗanda ya tsana sai malamai kamar irin su hajiya wance da alhaji wane da ɗan siyasa wane da munafuki wane shi kuma abin da kaga ya tsana shine kaji an ce malami sai kaji yayi bakar magana in yazo kamfen ɗinsa babu yadda za a yi kamfen na siyasa sai ya taɓa malamai kuma kansa tsaye wannan munafuki ne kaga wai abin da musulunci suke girmama gaji shi ka tsana ka duba waɗanda su ne haskenmu a musulmai alaran momi masana ƙur'ani ɗin nan bayan allah nan ka ce musu manyan wata annabiya ƙur'ani ya ce kafirai ne an samu a cikin sahabbai ma wasu munafukai da suke mannuwa jikin sahabbai suka yi izgilanci da alaran momin nan annabi ƙur'ani ya ce musu kafirai ne kad kafartum ba da imani ku kun kafirce amma yanzu ba wanda ka tsana sai masallatai sai malamai sai addinin mu idan ka ji wasu wani gurub na musulunci irin abin da ke faruwa a filistin din nan kawai kana jin daɗi musulmai a ƙasar iran ana rigima da isra'il kana jin daɗi kai iran tun da ba 'yar aƙidar ku bace wallahi nau'i ne na munafurci ba wallahi nau'i ne a malamanmu wai dan kai ɗan izala ne ka zo kana jin daɗin an ci mutuncin malami na ɗariƙa addinin ka ne fa ko kaki musulmi za a kira shi ka ji kana murna an zagi shehu da rubuci wallahi wallahi kana da matsala kai kuma dan can ka ji ana murna ana zagin sheik saniya haya su ne fa girman hasken namu ka ji kana murna to shikenan kowa zai zama yana murna shikenan mun tsani kowa kowaye aka taba da sunan musulunci ka ji zafi ka ji zafin wannan abu ba maganar ƙungiyarka ba maganar gidanka ba na uku na, na uku mutum yake jin haushi idan an cutar da wayanda ba musulmai ba duk inda aka samu musulunci ya ɗaukaka kafirci ya yi ƙasa ka ji haushi kai kafi so musulman nan ba ba da su ake abu ba Allah ya kyauta nau'i na biyu na munafurci shine na ƙarshe shine annifaqul amali munafurci na aiki ya yake shine mutum yake aikata wani aiki na ayyukan musulmai ai mun ayyukan munafukai amma aikin bai kai ga kafirci ba shi bai kai kafirci ba na farko kafirci ne amma na biyun nan aiki munafurci na aiki ba na zuciya ba shi ba kafirci bane ma abqa'il imani fil qalb ga imanin a zuciyarka amma kana aiki irin na munafikai wa hada la yukhrij min al milla wannan baya fitar da mutum daga musulunci lakinnahu wasilatun ila zalik sai dai kuma ka kama hanya na fita daga musuluncin ne wa sahibuhu yakunu fihi imanun ma ba'din ma ba'din min khisal an nifaq wannan mutumin zamu ce mu'mini ne amma kuma fa akwai munafurci tattare da shi to nan gurin kan kusan al'umma ta fada ciki misalin su shine an ya idal insanu bi shay'in kai wa mutum alkawarin zan baka wani abu wa fi niyyatihi adam alwafa'i bi hadha alwa'd amma a zuciyanka ƙarya kake ba za ka masa ba na dawo alkawarin zan yi kaza har na masallaci fa a rubuta min duk wata zan ke bada dubu kaza kaza ba mantuwa ba ba komai ba a tunatar da kai kuma a zuciyarka ka faɗan ne ba dan kai ba in a zuciyarka ka faɗa dan kai ne sai iko ya hana ko mantuwa ko uzuri ko talauci ya shigo maka amma dama a zuciyar ƙarya kake ba za ka bayar ba wallahi nau'i ne na munafurci irin muna ƙaryarekin da ake ɗaukan an je taro na addini a ce ka ce musu zan bada miliyan goma a shekara goma bai bada ita ba kuma dama ya sa a ɗayi ne don siyasarsa ba dan da gaske ne zai baku ba kada munafurci ne na biyu an yi haddisa al'insanu wa yadda fi hadisi mutum yana yin magana amma makareci ne a maganarsa mutane suna jinka suna sauraronka suna girmama abin da kake faɗa musu amma kana musu ƙarya to ba wanda ya fi shi sharri ma da munafurci shine wanda kuma ya samu jarabawan mutanen sun yadda da shi ɗin an yadda da kai daga ka faɗi magana wani ne ya faɗa eh musamman malamai su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah al'umma tana gaskata su tana kimanta su malam wada ne ya fada to an gama wallahi al'umman nan ka tara ta ta zauna tana ganin sakon Allah kake ba su kake yi wa Allah kari kake yi musu ƙarya wallahi Allah ba zai bar mu ba wallahi ubangiji ba zai barka ba wallahi ba zai barka ba malam in ka san al'umma da ake jin karatu din nan in ka san yadda suka ɗauki malaman su to wallahi malami ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah a kansu na rantse muku da Allah al'ummarmu suna son malamansu ‘yan kaɗan ne munafukan da suka fi kowa harce kake ga suke yayata abubuwa malam sai ka yi tafiya za ka gane girman al'ummarmu wala akwai tafiya da muka yi da ni da shakamin daurawa da profesa mansur isa yalwa sai da na fufurta wasu maganganu sai mun sauka restaurant mai tsada fa tunda kayi wa'azi ka gaji kayi tafiya kan kana neman abin da zaka iya ci restaurant mai tsada fa da yan tawagan mu bill na abinci 120 100 da kaza wallahi malam ina ga mun jera sau uku sai mun gama cin abinci professor yana gaggawa zai je biya malam daura yana gaggawa zai je wannan yana so zai je biya sai an fara kai ina mai bin sai ce malam an biya muku wallahi malam an biya akwai masu kaunan su ma ladan su ya shiga cikin aikin da malam yake wa shagari sai an shiga can wallahi malam an biya sosai fa zaka tabbaci a ce wallahi malam an biya tafiyan nan na yi reservation a hotel na zo na shiga na zauna na gaji kawai sai na ji ana bubbuga min kofa na ce to ni dai ban san wani zai zo min hotel din nan ba wanda muka kama da shi ya fita ya fita baya nan waye zan kamar ba zan bude ba yana ce kai barin bude yana bude sai ka ce malam mun zo mu dauki kayan ka ne na ce me faru ba wanda na sani a cikin su wallahi ko sati bai ba me ya faru suka ce malam wannan ɗakin ya maka karami gaskiya to ani na biya iya abin da nake kudi na zai iya kenan a amala yayi karami mun kama maka VIP wallahi tallahi an je an yi clearing suka ce da mun san kai ne wallahi da mu za mu biya aka tattara kana ina kallo aka dauka aka yi ni ɗakin da maganar dubu ɗari da wani abu ake biya kwana ɗaya ga abinci ga komai wallahi na rantse muku da Allah ban san ko ɗaya daga cikinsu ba sai dai aka fara introduction malam ni ne wani ni ne wani ɗayan ma ya ce mai yanzu aka zan tafi karatun dr bashir wataƙil ba wai ma ɗalibai na a gabana suke amfanuwa ba da na malamanmu ne to irin wannan abin da mutane suke ɗaukan ka ka zo ka musu ƙarya kuna ganin allah zai bar malamin nan da ya ci amanar ɗaliban da yake karantar da su abin da kake gaya musu ashe ƙarya ne ba shi ne a zuciyarka ba malamin nan zai gama lafiya hai a ji tsoron Allah Allah kuma ya saka wa kowa da alheri misali na uku yawwa to ai gashi nan ma da abin da nake faɗa a amince maka a wani abu an yi utamana al-insanu ala shay'in muayyan mutane su amince maka a wani abu fa yakunu al-amana sai ka ci amana ka ci amanar abin da aka amince maka amanoni nan za mu yi maganarsu tana da faɗi tana da faɗi da yawa a sa ka treasurer a ɗauki kudi a baka a taɓa kudin mutane mutum ya amince maka ya zaɓe ka ya sa ka harkar neman aurensa duk sirrinsa ya gaya maka da kai ake zuwa ake tonon asiri a kansa kai ake tonawa asirinsa mutum ya ɗora kan dukiyarsa kai ake yi mutum ya ɗauke ka a kamfaninsa kake fitar masa da sirrinsa makwabcinka ya amince da kai ya ce malam ko ba na nan gidana kake kula min da shi ‘ya'yansa naka ne fa matarsa wani in ya ce maka ka kula da gidana yana nufin har matarsa ka samu ta ido sai ka samu wani makwabcin yana zina da matar makwabcinsa shi yasa aka ce zinar da tafi sharri in ka cina zina da ɗan ‘yar uwarka ta jini to sai kuma matar makwabcinka ya yadda da kai ne fa wani fa har gidansa ya yadda zai buga maka waya malam ka shiga gidana me ke faruwa ne za ka shiga gidansa amma ka ci wannan amanar Allah ba zai barka ba wannan amanar uba ya dauki ya daga nisan duniya ce wannan malam amana ce a gidanka ka kula min da ita duk ana samun cases din ai ana samun cases din ya yadda da kai ba ya kawo maka ita na dan fada na dan kawo ɗan misalan ne saboda su ne yanzu suka zama wani iri ajiyan kuɗi kam dama shi kan kamar ya zama halal ma yanzu a baka kuɗi ka ci kamar ya zama halal a gaya maka sirrin magana mutum ya zaɓe ka ya gaya maka ka je ka fasa ta a wani guri shi ma ta zama wani iri to wannan munafiki ne kuma ba za ka gama lafiya ba akwai matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ayatul munafiq salat ayoyin munafurci guda uku ne idan haddasa kazaba in zai yi magana zai karya ko idan wa'ada akhlafa in yi alkawari zai karya ko idan tumina khana in za a amince masa a zabe shi a ce wani kai muka amince duk shugabannin da kake gani fa wanda za su zo su yi alkawarin siyasa ka dangwala musu su ci munafukai ne ah to ai ka ba su amanan ka ne duk wanda bai yi daidai ba munafiki ne ya dauki hanyar fita daga musulunci to matsalanta a cikin society shine tana sa fatara tana sa kiyayya da juna tana saka al'umma ta zama babu amintacce tana saka ya zama bamu yadda da kowa ba kowa ba ka yadda da shi yanzu don Allah ka gaya min munafurci da ya mana yawa yanzu don Allah ba ka yadda da shi wannan mu dauka mu ji har liman ɗinka liman yanzu zai zo ya same ka malam don Allah rancen kuɗi nake nema nawa ne dubu ɗari nake so liman fa Allahu akbar a daidaita sahu amma kana tunanin wallahi liman ba zai dawo maka da shi gobe ba saboda duk al'umman ƙarya ne akan bashi akan kuɗi ku je ku duba yadda ake mutum nawa za a ce gobe kuma a ce goben ake nufi kai sanda yake ce maka gobe zan dawo maka da shi zuciyar ma ƙarya yake ya san goben ba zai samu ba to abin mafita shine kowa ya ta kansa kowa ya ta kansa kai yadda ma za ka yi ba za ka ci bashin ba in kuma bashin ya kama ka san gobe ba za a samu ba gara ka ce masa a bani na wata daya in ya ga dama ya ce to ba zan baka ba ka zauna lafiya in kuma ya baka ka san wata ɗayan za ka iya biya ko ka faɗi magana alhali ba haka ke nufi ba zan ba da wasu misalai a gurguje zan to lokacin ya ƙure ina ga in mun zo karatuka na gaba za mu zo da misalai akan su insha Allah ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh